أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa yau muna tara ga watan ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da 30 wato da ɗai kenan ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul tauba a jiya mun tsaya a aya ta wato 38 zuwa aya ta 39 a cikin suratul tauba a shafi na 193 a yau ma za mu tashi akan wannan ayar da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ya ce illa tanfiru yu'adhibukum adaban alima أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما يعذبكم عذابا أليما ويستبدل ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير to kamar yadda bayani ya gabata ajiya illa tanfiru in wagga shartiya ce ba illa bace ta istifna'i domin ita illa ta istifna'i tana nuna an cire ko an toge ja alqaumu illa zaidan mutane sun zo banda zaidu to kina kaga ne istithna'i ne amma in an ka ce illa nan ba waccan bace wagga in ce da la kenan fi'ilin an kore shi in tanfiru in kun fita to illa tanfiru in buku fita ba kaga shar'i ya zo ina fata ana fahimta ta yu'adhibukum azaban alima Allah zai muku azaba azaba wanda take wato mai radadi an gane ko illa tanfiru yu'adhibukum adhaban alima in buku fita ba Allah zai muku azaba azaba da take mai radadi malaman da ke kawo asbabun nuzul a cikin al-isti'a fi bayanin asbab wannan aya sun kawo mata asbabun nuzul guda biyu riwaya ta farko daga ibnu abbas suke cewa ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi istanfara ayyan min ahya'il arab istanfara ya nemi fita hayyan nan wani yanki ko wani ƙauye nan hayu ba ana nufin mutum mai rai ba kaga daga cikin matsalar ɗalibai yayin ce hayu sai ce ai mai rai a kirfi nan hayu ana nufin wani yanki kamar a ƙauye na wato ƙauyukan larabawa an gane ko kuma larabawa ma yanzu suna amfani da wannan kalma a cikin gari hayu suna nufin unguwa ko mu ce karce ga mijin faransanci to istanfar hayyan min al-arab min ahya al-arab yani bi wata wato wasu kauyuka na larabawa kenan fatasaqalu anhu sai suka yi nauyi fa anzalallahu hadhihi al-aya sai Allah ya sabkar da wannan aya fa amsaka anhum al-matar sai Allah ya rike musu ruwa ma'ana akai fadi kenan fa kana zalika azabuhum wanda ita ce azabusu an gane ko fa kana zalika azabuhum wanda ita ce azabusu to kaga wannan asar da aka rawaito daga Ibn Abbas ina fata an fahimce ni imamu abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan dashi da kuma imamu hakim a cikin al-mustadrak an gane ko amma asar ne wanda bai inganta ba da ya inganta da zai taimaka mana mu samu ɗaya daga cikin azabar da an kai musu shine ne Allah subhanahu wataala amsaka anhum al-maqa ashe Allah ya hana ruwa ga mutane zai zama mutumi zai zama to azab ina fata an fahimce to amma dai malaman da ke kula da wannan mawsu'a sun ka ce wannan athar da'if ne bai inganta ba kenan bai inganta ba ga mutanen da an ka nemi su fita ba su fita ba amma tabbas in an ka nemi fita a kodanda ba za su fita ba dan ayoyi sun yi bayanin waɗanda suka zaka ji ma waɗanda suka ki fita na munafikai Allah ya bayani su a cikin wannan sura zai zo bayani gaba kuma waɗanda suke ma suna da imani su amma ba su fita ba duka Allah zai bayani su a can gaba kenan akwai lokacin da aka ce akwai lokacin da idan aka ce za a fita a wajen yaƙi an gane ko waɗansu za su ƙi fita a matsayinsu na munafukai waɗansu kuma za su ƙi fita a- wato waɗansu ba za su- ba za su fita ba a matsayinsu na masu uzuri Allah ya san da su sai kuma mumini mai sabo wanda ya yi kuskure haka za mu karkasa mutane asar na biyu asar ne wanda an kawo daga ikrima yake cewa qala lamma nazalat illa tanfiru wato ikrima yace an gane ko lokacin da aya ta sabka illa tanfiru in muku fita ba yu'adhibukum azaban alima Allah zai muku azaba azaba mai radadi wa yastabdil qauman ghayrakum an gane ko Allah zai uh, musanya wadansu mutane kenan da wadansu da wadansu ba ku ba wala tadruhu shay'a ba za ku iya cutar da Allah da komai ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai sai ikrima yace wa qad kana takhallafa anhu nasun fil badwi waɗansu mutane sun kasance ta kallafa anhu ma'ana sun bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita su musu fita ba fil badwi suna can ƙauye an gane ko sai ya ce yufqihuna qaumahu ba yafqahuna ba in an ce yafqahuna suna fahimta yufqihuna qaumahum suna sanar da mutanen su ilmi faqala al munafiquna sai waɗansu munafikai suka ce qad baqiya nasun fil bawadi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wadansu mutane suna can cikin kauye zaman su wa qalu sun kace halaka ashabul bawadi mutanen kauye sun halaka fa nazalat wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffa sai wannan aya ta sabba wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffa to kaga dukan wadanda da sun ka kawo shi asar ne na ikrima wanda in ka diba ibnu abi hatim ya fitar da shi an gane ko amma sai malamai suke cewa bai inganta ba a matsayin sababin nuzul domin shi ikrima ba sahabi ba ne matsayin tabi'i yake kenan sai zama to kawai wato tana yiwa amma ba za mu ce ba babu waɗanda musu fita ba Mm-mm. yana yiwa akwai da suka fita dama mun yi bayanin ayoyi sun yi bayanin mutane an ban- an- Allah da kanshi a bambanta su akwai waɗanda suna da uzuri ba su fita ba akwai waɗanda kuma shari'a ta yarda da uzurin su to amma cewa wannan shine dalilin saukar ayar shine abinda ake cewa munafikai ne sun kace kaza sai aya ta sabka wa ma kana almu'minu fi kafa kina kaga nan ma ana zancen ma ayar wa ma kana almu'minu liyanfiru kafa saboda nusulikin ta ne ba illa tanfiru yu'adhibukum azaban alim tunda ita an cewa ga hatta sabka to kina wanga ba sababin nusulikin ta bane na fata ana fahimta ta to don haka dai a takaice irin waɗanda asbabun nuzul muna kawo su saboda wani zai ji sababin nuzul bai san ya inganta ba ko bai inganta ba ya zo ya ta kwatsa shi ya an ka zo an ka ce mai bai inganta ba sai ya ce wa ya isa a abi a hankali da ake bin mas'ala ta ilimi ita mas'ala ta ilimi ana tattaunawa ne a ilmance da dalilai ba harka ce ta rigima ba na fata an fahimta to almuhimmu wa yastabdil qauman ghayrakum Allah zai kawo waɗansu mutane waɗanda ba ku ba kuma waɗanda ba za su fi ku in ba kuna tunanin ku ba za a sami irin ku ba a'a ka gode ma Allah Allah ya ɗora ka a cikin aiki na neman lada ka gode ma Allah in za a aikin Allah ana neman ka da yawan mutane shi ɗan yana yaudar su kun san inda shi ɗan yake yaudar su shine idan kullum aka tashi aikin alkhairi sai a ce a nemi wani to sai ka ji kana jin haushi ka daina jin haushi wai an yi maka an yi maka shaida ce kai na gari shi yasa in an ka tashi yin aikin Allah don an dauke ka kai na Allah ne shi yasa in an ka tashi aikin Allah ake neman ka akwai waɗanda in ka ji an neme su sai in za a saba ma Allah to shi yasa abinda muke kira idan aka zo maka ga aikin alkhairi ba kullum za a same ka kana shirye ba haka ne ko ba haka ba turar da baka da sai ka bada hakuri kuma ka gode ma Allah kuma in kana da wani wanda zai iya yin sai ka ce wani ana son abu kaza a wuri kaza in zai yiwa ka taimaka dan ba zan ba dan ban da abin da zan baka ba shike nuna kai karshe ba a'a in na san wanda zai taimaka ma kuma ni san in ni gaya mishi zai taimaka maka zai taimaka ma in ban tura ka wajen shi ba kuma ban yi mai magana ba to ban taimaka maka ba ba zan ko mu fahimta ba to da haka ɗaliban ilimi ai hatta in ka ga ana neman ka aikin Allah lokacin da baka da dama ka ce baka da dama amma wallahi dan an yi maka kyakkyawan zato wani sai in za a kida ake neman shi wani sai in za a je wajen shashanci ne ake neman shi amma tun da ka ga an yadda in za a aikin Allah a neme ka ma'ana ana kyautata maka fatan kai mutumin Allah ne wa yastabdil qauman ghayrakum Allah zai kawo dan so da ba ku ba wala tadurruhu shay'a ba za ku cutar da Allah da komai ba domin Allah wadatacce ne daga bayinsa wa qala musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin ko ba ka da bane ha antum haula'i تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله يورا ترد باينسا والله على كل شيء قدير Allah mai iko ne akan komai ina fata an fahimci Allah mai iko ne akan komai wannan ayar da anka ce illa tanfiru ibnu ashur yace hadha wa'idun ka san munasaba ta da abin da ya gabata wa'id kacewa alƙawali na azaba shi ake kira wa'id in anka ce wa'ad alƙawali na gari an gane ko ai maka alƙawalin alkhairi in anka ce wa'id shi ko daga wa'ada yu'idu wa'idan ai maka kacewa ai maka narko inji malaman zauri alƙawalin za a yi maka azaba wannan shi ne bambancin su amma duk da yake waɗansu malamai sun ce a'a shi wa'ada yana ɗauka alkhairi yana ɗauka sharri wanda suka ce a'a in ka ji wa'ada wajen sharri to ko dai an yi ma mutum nagari alkhairi saboda idan aka yi ma mutum nagari alƙawarin alkhairi to kishiyarsa zai tabbata gami ga kafirai da Allah ya wa annabawa alƙawarin zai tseratar da su in ya tseratar da su kafirai ne zai sukuwa gare su azaba to an hankalta mu su annabawan da shi sa aka kira shi alwa'ad wanda suka ce a isti'ara ce aka yi ma'ana an are wannan kalma ne ba wurin da dace Allah ta bane amma a larabci ana isti'ara haka ne malamai suke bambanta wasu kan su to yace wa'idun dai narko ne wa tahdidun da tsoratarwa tahdid da ha babbali ba da ha karami ba in an ce tahdid da ha karami shine a sanya ma abu iyaka ko kuma tahdid shine ayi ta'rifin abu ma haddu shay'i ay ma ta'rifuhu to kuma an ka ce tahdid da haƙar mai dugu tahdid me yake nufi shine kai rani qutila ashabul ukhdud ko at-tahdid shine waɗanda kuma tu al-khaddu ai musu wani ado ko ai musu wani wato wani abu na fata an fahimci da haka yana da kyau ɗalibin ilimi ya san in kalma ta zo amma an ka ce tahdid da ha babba shine wato abin nan wato kamar kama a ce an tsoratar shi ne tahdid da haɓaɓa daga haddada wuni shi ne suka kira mena sai da faransanci to wannan tahdidun da ya ce akaba bihil malamar sabir bayan allah ya zarge su ya ce malakun idan ƙila na kuma firu fi sabilillahi saƙantun idan an sai ce li'annan lauma wa ƙa'ala ta saƙulin hasara domin zargin da allah ya yi musu ya zargi su ne akan tasaqulin wato jin nauyi kin fita hasala wanda sun ka aikata can walan ma kana tasaqul to sai zaman to yin nauyi lokacin da kasance yin nauyi mufdiyan ila takhallufi anil qital yana iya kai ga mutum mufdiyan ya kai shi zuwa ga anil qital ya ki fita wajen yaki domin in kace kana jin kasala karshe ni zaka yi ba za ka fita ba to sarraha bil wa'idi sai Allah ya bayyana karara da narko ko mu ce alƙawalin azaba ko kyacewa والتهديد كما الله يمس نركو إن جمع المدوري معنا صورة وتعذابا إن يعودوا لمثل ذلك التفاقم إن سنسا كداو kenan can kun yi an bar ku to yanzu in kun kace za ku yi wa ga abin da zai so ina fata an fahimci kaga Allah bai cewa zai kama ka karo da farko mu ko yanzu da mutum kai mai kuskure baka ma san abin nan kai kuskure ba ko baka yi ba ya kamata ka karantar da mutum ware masa abu kaza ko baka da bane to wani ya aikata abu ba sani ba shi yasa dokokin kasashen afirka ba wacin nasara ba a karantar da doka ba mutane suka santa ba a yi karatun ta bashin ta dace ba da al'ummar da ake so a dora ba ko ba ta dace ba a sai an karantar da kai abu kaza bai da kyau bai da kyau bai da kyau bai da kyau sannan kuma sai a zo in kai yi din an karantar da kai sannan a ce abu kaza ya hauka da yawan masu da'awa irin wanda yake jin su su yi ta ɗauko hukunce hukunce suna ɗora wa mutane abinda mutane ba su san shi ba ba su karanta shi ba ba a karantar da su ba sai ka zo ka ɗauko ka ɗora wa mutane wani hukuncin shi ka ce mutum kaza kaza kaza kaza ne shi ko mutumin nan bai san abin nan ba bai karance shi ba bai san hukuncin sa a cikin shari'a ba yana da kyau irin waɗanda abubuwa dole sai mun bi su a hankali to dan boko ya rikice ya ɗauko dokokin turawa shi na so shi kasu afirka ba a tsaya an ka karance su ba aka ga zamu iya aiki da su ko sun dace da mu ko ba su dace da mu ba ba a fa- ba a yi karatun yadda ita dokar za ta aiki ba etude de feasibility an gane ko haka kawai an ka ɗoro aka ce a yi aiki da ita shi yasa dokokin ba sa cin nasara kai kuma mai da'awa da mai wa'azi ya kamata ka kalli al'ummarka Allah bai taɓa turo wani annabi sai ya san al'ummar ya san yanayinta shi yasa hatta da hukunci a cikin shari'a al'urfu shi na daga cikin abubuwan da ba a ba mutum alƙalanci sai ya san al'urfu ya san ɗabi'o'in mutane shi yasa da awaba kuma wanda zai yi cin sira shine wanda ya san ɗabi'o'in mutane da ke cikin su shi yasa Allah bai tura annabi sai cikin ni sai cikin mutane sa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum fa yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-azizul hakim laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإلى عاد أخاهم هودا أن وصلي وإلى ثمود أخاهم صالحا أن وصلي نجني بنا الدين أكيد فيها na fata kun cin ka san da na san ka kenan sai mu tattauna amma in ya zama to baka san yanayin da ake ciki ba shi yasa yanzu waɗanda ba sa bibiyar abubuwan da suke faruwa a duniya da a wasu sai zama to ana nan da suna yi nan ina fata an fahimci dole sai ka san al'ummar da kake cikinta sai ka san zamanin da kake ciki sannan ni sannan ka samu dacewa gurgurun iko wannan kuma kowa zai same shi ne da gurgurun ikonsa Allah ya taimake mu yace to wancan mufdiyan ila at-tasaqul ya'udu li mithl at-tasaqul fa huwa muta'alliqun bil mustaqbal kama huwa muqtada abin nan al-inkar kina adatu shart yace to kenan wannan yana da alaka da shi wanga illa tanfiduna da alaka da abin da zai zo gaba domin sharadi shi ya gittar da wannan ina fata an fahimci ya ce don bi don an ce illa tan firu kenan ya nuna ba ku tafi ba ina fata yana da alaka ne da abin da zai zo gaba ko ba haka bane ya ce fal jumlatu musta'lifatun li gharad al inkar ba'd al dhuhur wagga jumla ta illa tan firu musta'lafa an kawo ta sabuwar magana ce li gharad al inkar dan ai musu musu ba'd al launi bayan an zarge su an yi musu musun zuwa gaba kas su zauna duk da yake can baya sun yi sun aikata ina fata kuna fahimta ta ma'ana can da kayi an yafi amma zuwa gaba kakka yi kakka aikata ina fata an fahimce ni ba sani ko mun fahimta ba sahabbai sun zo suna tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa Allah ya ce to ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum afa Allahu anha wallahu ghafurun halim qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin kaga yanzu afa Allahu anha wancan wanda ya wuce Allah ya yafi amma yanzu bai dace ku dawo ba wajen hukuncin la taqtulu sayda wa antum hurum yakaw yace wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajza'un mithlu ma qatala min an-na'am yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan baligh al-ka'bati aw kafaratu ta'am masakin aw adlu dhalika siyaman liyadhuqa wa bala amri afa Allahu amma salaf wa man 'ada fayantaqimu Allahu minhu shi yasa dokokin ana karantar da su ne a ce to kaza kaza shi yasa cikin tarbiyya kurakuran da muke yi kenan mutum bai san da abu ba ayi doka a dora mishi abu ko kuma a'a mutum misali ya san da doka amma doka ce da ba zai iya ɗaukar ta ba Allah ma bai ce la doka ta Allah ma da halicce mai ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ka gani sannan kuma babu tarbiyya babu badi badi daga cikin matsalolin tarbiyya da dokokin Afirka da na kasashen Laraba da da'awar da muke yi babu badi in an ce badi madadi in Allah ya hana abu sai ce to ga wanda za a yi ko ba ka da bane mu ko Afirka yanzu an ka zo aka ce ka bar kaza sai sai ko a ce a kyale ka ka zo ka iske mutum yana zaman banza ko ba ka da bane kana son karba shi da zaman banza ko kana da hali a ba ce mai daga kai ba wani zaman banza bai da kyau sai ka ciro shi sai ka jawo shi ko ka sa shi cikin wani harkoki naka kaɗan kaɗan ya gane yadda ake gane zaman banza bai da amfani domin in ya ɗanɗana shi da kanshi ba zai yi ba in ya iya sai ka yi sai ka ɗauki jari sai ka bashi haka ne yake yi ka zo da awaka ce jama'a su daina zaman banza to buɗa musu makaranta a masallaci kai ma ka zo ka karantar da su tsakanin magriba da isha su gane lalle kana son su ci gaba amma ka ce jama'a ai karatu ka bi wuri da biro cikin AC kai kwanci ka samu ta munabbama wannan kuma ina zage yan munabbama ko ba haka ba ma'ana bilbadi ya kamata mu zamanto muna kawo madadin abu wannan shi ne da sa a samu tasiri cikin tafiya mu fahimci wannan da kyau ko a tarbiya bilbadi in Allah ce kakkui kaza sai ce kaza ya haramta maka giya amma ababen da halatta ma suna da yawa ba Allah ɗin sai iya kasu ko ba ka da bane ya ce ka a yi zina ka a yi luwaɗi ka a yi maɗigoce ga aure ta shi kenan ba ya ce ka a ci dukiya ta haram ya ce ka je ka yi kasuwanci kuma ya halatta ma a baka kyauta ya halatta ma ka yi gado ya halatta ma ka da ba shi yiwa na a hana ka wani abu kuma ba a samu maka madadin shi ba shi yasa duk mafi yawancin dokokin kasashenmu na afirka da irin matakan da ake ɗauka ba sa kai labari saboda lokacin da ake son a ɗauki doka ana kallon ɓangare ɗaya ne muna son mu hana ɓanna kaza to kun yi mata tattalin yadda za ku maganin wannan abin magani muna son mu hana zaman banza a cikin kasashen mu sai a ce a sa sojoji su rinka yawo da sun ga mutum na zaune yana shan shayi su bashi kashi to wannan wani abu na sai ya koma can cikin gida shi zaman shi ba ai maganin zaman banza ba kenan ha ku bude kamfuna ina fata an fice ni ba ai kwani ba yanzu yanzu inda waje suke yanzu ciki na ba su kowa kaga an kare an kare an kare shi ke kenan sun kuma mutane da mata ma yanzu can a samu ma gamewa can a ita shedanci yana da kyau mu san abin da ake nufi kuma wai gwamnatocin ba su kadai ne an da laifi ba kowa yana da laifi don matsala ta al'umma masu kuɗi ya kamata su buɗe kamfuna mu ba kuma shi kanshi aikin ka yadda ka fara ka koya kaɗan kaɗan haka iya matsalar mu dan afirka kullum son shi kai da ya fara neman ilimi da sahe bai da ashiyatun wadu haha ya zan babban malami dan afirka in ya fara neman kuɗi son shi kai bai da ashiyatun wadu haha ya zan babban mai kuɗi dan afirka yau in ya fara aiki a wata ma'aikata bai da ashiyatun wadu haha son shi kai shi dan deye shi zaman to ya san inda kuɗin ma'aikata suke ya kwasa ya ɗiba ya gina ya ya gina gidaje ya sai motoci ya yi kwancin shi duk wannan sabon shi ne ya hana kamu yasa abubuwan suke ta tafiya a karkace ba ma son mu bi irin tsarin rayuwa Allah bai iya halittar samai da kasai da kun fa yakunu amma sai ku ji kwana shidda inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh duk abin da Allah ke shirya yana iya shi kun fa yakunu malamai suka ce daga cikin hikima dan ya koya mana rayuwa tana son tsari da yawan abin da ke kawo da matsala kenan duk waɗanda kake ganin suna samun matsala ɗaliban da waɗanda suke samun matsala da malaman su galibi mutum ne ya zo tun bai da ba ya ci malamin shi ba bai san komai ba an samu matsala ka zo neman kuɗi kaga mai gidanka yana hawa mota ta miliyan hamsin kai kuma yanzu an kawo ka ka fara shiga ana ce maka to yanzu in ka sauka a baka ɗari uku ka ce ka ba matar ka jikka ka rike lalata sai ka ce to ni yaushe na kai wannan wuri da yi da farawa da bismillah yanzu ba ta ka zo a ma'aikata kana koyon aiki stage kake yi kana son wai haka yi tunanin haka zan dj kai da shugaban kowa da kowa shin eh wani irin tunani na gare mu subhanallah tura ba sa yin haka baturi sun shiga ya koya ya iya duk wanda ya kai babban matsayi bai sha wahala ba to karshe ba zai san yadda zai tafiya da wannan abu da kaga mutum ya samu babban ma'aikata an ba shi shugaba bai bi wata kasa kasa ba to sai an yi saurin karewa da shi don bai san matsalolin da akwai kasa ba ɗalibin ilimi da zayan ya zabu da ya ɗora kashi babban malami ya ɗauki manyan littattafai ya samu matsala domin akwai ƙananan matsaloli dubbai da ya ƙetare bai kai wancan matsayin ba da mutum ya samu kuɗi bai san yadda ake sarrafa kuɗi ba bai san wahalar kuɗi ba shi ke magana ta ƙari ko ɗaki an ka cika da kuɗi an ka aji ba inda baka saura ake sarrafa kuɗi wata rana sai an zo babu komai saboda su kuɗi ba takardun ba ne sarrafa su ne ake yi kuɗi su zo turawa wayon da suke muna kenan sai mu ce ai babu kuɗi afirka kaza kaza in duk kuɗin duniya an kawo su afirka nan da yan shekaru kaɗan sai mun koma talakawa saboda ni kashewa muka yi ba ma ba muna buƙatar kyamara can za mu je mu sayi ko ba ka da bane muna buƙatar jirgin sama in saye na in balaguro ne ina za mu ji can ko ba ka rabu ne magani komi babu da tafkiru tatwiri sannan babu da tafkiru istithmari sannan babu da tafkiru sina'i industry babu da tunanin mumu kera shi dan afirka da shi da balarabe galibi tunaninsu su sarakai ne komi a kawo musu shi yasa in ka bar baturi yayi aiki ka bar dan afirka zaune shi kullum ta dauka kai yana ba baturi baturi na bashi kaya wata rana sai a tashi shi bai ga karatu bai ga kuɗi kuma bai iya koyi ba shi ne matsalar mu addu'ar istihlakiyya a sunan mu inji sunan su le pays consommateur sunan mu kenan le pays consommateur addu'ar istihlakiyya na fata kun ce sun kace ba mu komi abu bi ne da an ka iya afirka da kasashen larabawa a kawo kwano cike da tuwo yanzu yanzu kaga ya kai karshe made in Nigeria ko Turkey ko ba ka bane kwano made in kasan inda aka yi shi ana gari yanzu da an cika kwano ana karewa da shi abu na biyu sun ka ce inda ne yayi aima mata ciki sun ka ce Afirka da kasashen Laraba ba abin da ake yi ba ganin ba suturan mu suke yadin da muke dunkawa suke yi mana suke mana shi noman da muke yi irin daga can za a kawo shi dan karon da ke noman su za su yi mana shi jiragen sama da muke amfani da su su za su yi mana su motocin su za su yi mana su wutar da muke sha injin din su za su yi mana shi duk wani abu da kake amfani da shi su ne za su yi ba kenan kai abin da kake yi ka iski tuwo ka ci in dare yayi kai mace ciki hatta da maganin da za a yi mata allura da daddare baka iya ba in ta in tana naƙuda ina za mu ci gaba to da haka yana da kyau irin wannan mu gane menene ake nufi da ci gaba sai muna zaman tuwa muna saye muna sayarwa sannan na tattalin arzikin mu zai tashi amma in kullun saye muke yi a duk duk kudin duniya a kawo muna nan da yan shekaru kudin talaka za mu koma don kullun su ke yi sai muna ganin kamar arzikin cikin kudin shi Mm-mm. ilimin shine kudin da aiki da babu ilimin babu aikin da babu kudin ai turai ba suke maka su kudi ba to su yi kudin ka su yi aiki ƙasar za ta ci gaba a'a su kudin za a auna kima mi kima aikin ka ne sai a baka mu ko sai muka ga a'a cewa kawai a baka kudin kai ta kashi kai ba sai ka aikin kuma ba dan afirka ke Allah ya kyauta wallahu ala kulli shay'in qadir Allah bai iko ne akan komai Allah mu ji ayatul wa illa tansuru إلا تنصروا فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم na'am kamar yadda al'ada ta gabata muna faɗar asbabun nuzul in akwai sannan mu faɗi munasaba a nan wagga aya da ke tana da alaƙa da cewa ayoyi babu ne asbabun nuzul ni iya bincike na ban ga wani asbabun nuzul akan ta ba ina fata an fahimci ni. domin zaka ga tana da alaƙa ne da ayoyin da suka gabata kenan ko da akwai sababun nuzul sai zama to duk tare ake ina fata ana fahimta ta wannan abu na farko kenan abu na biyu sai ilmul munasabat domin da asbabun nuzul da munasabat malamai sun ce su tafi tare ma'ana in ka kawo sababun nuzul to sai ka kawo munasaba aya ko ko in ka kawo munasaba sai ka kawo sababin nuzul saboda tare suke tafiya amma eh an ka zo an ka iske babu sababin nuzul to shikenan sai ka kawo munasaba ina fata an fahimci to yanzu sababin nuzul anan mun ce sai dai zama to yana da alaka da wadancan in ma za a same shi amma dai shi yanzu ibnu ashur sai kawo menene wa alakan wannan aya da ayoyin da suka gabata sai ya ce illa tansuruhu isti'nafun bayani in an ce isti'nafun kullum ina faɗa an fara magana amma bayani don a yi bayanin abin da ya gabata saɓanin isti'nafun ibtida'i an fara magana ne don a kawo wato sabuwar magana mai zaman kanta wadda take da alaƙa da abin da ya gabata ba sani kuma fahimta ba ita wagab don ta yi bayanin abin da ya gabata shi an isti'nafun bayani daga albayanu ne ko ya ce liƙaunihi za a yi bayani ne ga fadar Allah subhanahu wataala wala tadurruhu shay'a ba za ku iya cutar da Allah da komai ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai yace li anna nafiya an yakuna qu'uduhum domin da Allah ya kore an yakuna qu'uduhum anin nafi Allah ya kore zaman da za su yi su kifita a wajen yaki Allah ya kore mudirran billahi wa rasulihi zai iya cutar da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka ce ba wala tadurruhu shay'a ba za ku cutar da Allah da komai ba ko kuma ba za ku cutar da manzo sallallahu alaihi wa sallam ba da komai tunda tadurruhu ba za ku cutar da Allah da komai an san ba za a iya cutar da Allah ba ko ba haka nan bane to wala tadurruhu kuma ba za ku iya cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da komai ba yace to yuthiru fi nafsi sami'i da Allah ce wala tadurruhu shay'a yuthiru daga da sa'un ne yana motsarwa fi nafsi sami'i a cikin ran mutum sai ya ɗarsa maka mana bashin ce ɗarsawa su'alan sai mutum ya tambayi kan shi an husulin nasri bidunin nasir ya za a yi a samu taimako ba tare da wanda ya taimakawa ba ma'ana wani zai ce to ya za a yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce zai taimake shi misali tunda ya ce illa tanfilu yu'adhibukum azaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir Allah da iko akan komai zai iya taimako annabin sa sai wani ce to ah to shi annabin zai za a yi ya Allah ya taimake shi misali ba tare da masu taimako ba fa bayyana bi anna Allah yansuruhu sai Allah ya bayyana wani zai iya cewa to ya ne taimakon zai zo ko ba haka bane ya ya ne Allah zai taimake shi tunda wani zai iya tambaya haka sai ya ce bi anna Allah yansuruhu Allah zai taimake shi kama nasarahu kamar yadda ya taimake shi hina kana thaniyat naini lokacin da sun ka kasance su biyu da shi da sayyidina abubakar kenan ɗaya daga cikin biyu kenan da shi da sayyidina abubakar la jaisha ma'ahu babu runduna tare da shi ko ba ka bane to fallazina sarahu wannan wanda ya taimaki annabin nan hina kana thaniya thnaini lokacin da sun ka kasance su biyu qadirun mai iko ne an gane ko ala nasrihi ya taimake shi wa huwa fi jashil azim a cikin mi a cikin runduna mai yawa Allah in ya ga dama zai taimake shi shi kadai ko ba haka nan bane domin rundunar Allah ba ta tsaya gani ba ba ta tsaya ga mutane ba lokacin da an kai yakin badar kafirai sun fi musulmi yawa da ni Allah taimake su Allah subhanahu wa ta'ala ai ya taimaka da mala'iku to ai da mutanen kadai ne za su taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nan na an kai karshe shi ya sama kadiba cikin sira a yakin badar zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tashi tsaye har dai daga cikin abin da nashi zane shi wanga sama yana faduwa yana cewa Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba falan tu'bad fil ard in wadanga mutane an ka kare da su to Allah ba za a bauta ma bayan kasa ba saboda ni su kadai an gare na fatan kuna fahimta ta a ta faru ta kare an kace an yi mai da mai dai mai da mai dai sata ko ba kan bane ko mai riga mai riga dai sata don haka ashe allan da wato yawan mutanen ba shi ke kawo taimako ba ce ce to fallabi na sarahu shi na kane kana sani abin nan fallabi na sarahu shi na kana sani sunaini qadirun ala nasrihi wa fi jashin azim fa tabayyana anna taqdira qu'ud anna taqdira qu'udihim idan an ka kaddara sun yi zaman su anin nafiri bisu fita ba cikin jama'a ta yaki la yadurru Allah shay'an ba zai cutar da Allah subhanahu wa ta'ala da komai ba kaji munasabar da ta sa an ka kawo wannan aya tunda ya ce wala ta durruhu shay ba za ku cutar da Allah da komai ba Allah da ya taimakon annabi wani ce to ta kaga Allah da ya taimakon shi sai ya ce wato Allah ya taimake shi lokacin da ku babu kuna wannan wanda ya ba shi kariya babu kunan ba kusan abin da ya faru ba shi ne zai iya ba shi kariya a wannan lokaci sannan kuma ya ce wa yastabdil qauman ghayrakum yana iya kawo waɗansu waɗanda ba ku ba kaji wata hanya kuma dan haka hanyoyin Allah na taimako yawa ne da su shi yasa imanin mutane yake yin rauni saboda kullum muna tunanin sai da kaza sai da kaza sai da kaza akwai al-asbabu zahira akwai al-asbabu batina al-asbabu zahira shine abin da muke gani ko ba haka nan bane akwai al-asbabu batina yanzu mutane su taimake ka ai kana ganin zahiri ko to me yasa baka tuna akwai mala'iku waɗanda mala'iki guda yafi duniya girma gaba daya to me yasa kake taka dokokin Allah har kana cin mutuncin masu wa'azi kana cewa ayi duk abin da za a yi amma in ka ga dan sanda guda da kulki sai ka sa kai kafijin tsoron ɗan sanda da kulki ko dogari mai sanda da mala'iki kenan kaga ka nuna kafijin tsoron al-asbabul zahira da min da al-asbabul batina kuma wannan aqida ce wanda kafirai da suke dauke da ita inji Allah la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah kafirai tsoron da suke yi muku ya fi tsoron da suke ma Allah dan in an ce Allah sai su ce wai an ce akwai wata kaza kaza kai ko an ka ce yanzu ai maka an ka kaza kamar da martani sai kaga sun sa kai shi yasa suke tsoron kabbara shi yasa suke tsoron musulmi musulmi guda in ya kabbara sai ka kafiri dubu sun wace saboda mi amma an ce ayi wa'azi sai su ta dariya sai ka haye wannan ba gaskiya ba to mu musulmi ma muna da irin wannan da yawan mutane sai ga suna tsoron al-asbabu zahira fiye da al-asbabu batina dan adam galibi ya fi tasirantuwa da abin da shi sa turawa yanzu ke sun su mamaye kasashen mu da matasan mu rufunna musu babu aljanna babu wuta babu gaibi alhali ko sifa ta farko da Allah ya faɗa waɗanda za su samu aljanna shine ya ce alladhina yu'minuna bil ghaibi in kace baka yi imani da abin da baka gani ba kaga an samu matsala ina fata an fahimci to dan haka nan Allah ne zai taimake shi mu dawo cikin jalali da mufassara irin kun kalmomi sai mu ƙara daga cikin wato waɗansu bayanai da malamai suka kawo gurgurun abinda hali ya ba su yace illa tansuruhu inji mai jalali ne ai annabi sallallahu alaihi wasallam in ku taimake shi ba kenan damiri na hu yana koma zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqad nasarahu Allah Allah ya taimake shi nan bai ce faqad sayansuruhu Allah ba kaga in shar'ita ya kamata a kawo ta fi'ili ne fi'ili misali abinda mudari'i a ce in tansuruhu illa tansuruhu yansuruhu Allah ko baka bane illa tansuruhu yansuruhu Allah in buku taimake shi Allah taimake shi amma sai an ka kawo maimakon a kawo mudari'i dan shine galibi ke zuwa sai an ka kawo fi'ili madi me yasa aka yi haka malamai suka ce da Allah ce faqad nasarahu Allah Allah ya taimake shi ma'ana tun daga ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayyo hijira ya zo mi ya zo madina daga ran nan Allah ya taimaki annabi shi Allah ya san an riga an ji an kari ku ne annan kuna shakka nasarahu Allah ya taimake shi addinin musulunci ya cika ba wanda ya isa hana addinin musulunci ya cika kai kai ne abba ka san gaibi ba amma wajen Allah komai ya riga ya kari ko ba kana bane shi yasa nasara ta biyo baya idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ko ba kana bane ha sannan ya ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima yace kuma al yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshaw ya taimake shi ya san sai ya tabbata Allah ya kyauta yace to in inji mai jalalin ya ce hina lokacin da kina ita in tana bada ma'ana ta hina lokacin da akhrajahu alladhina kafaru kafirai suka fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min makkata daga makka an gane ko sun fitar da shi alhali kuma fitar da shi suka yi ba ai shi ya fitar da kanshi ko ko ko fitar da shi suka yi shi ya fita ai alja'uhu ila al-khuruj sun cilastar da shi sun kyautar da shi inji malaman zauri wato misali idan na kunna wuta cikin daki sai ni ga mutane suna fitowa sai an ka cewa da kai ka fito sai ni ce a'a ni ban hindo su ni da mutane ni kunna cikin daki wuta irin wanga wuta waye waye fito su kai ne ka fito su ina fata ana fahimta ta amma sababi kai yi gaira mubashir kusa akwai asbabul mubashir akwai asbabu gairar mubashir mutane suna da wayon cutarwa yanzu kaga wani shi ba zai iya cin mutuncin ka ba amma sai ya zaɓi wani mutum sai je je ka ce ka ce ma wani kaza ka ce ma wani kaza to a hakika ni wani ne ci mutuncin ka shi wanda ya tura to mutane suna da irin wannan dubara su kafirai babu cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi sai mu ci in mun ka dubi fitar shi sai mu ga ai shi fitar da sayyidina Abubakar amma ai sun shirya kashe shi na in ya tsaya kenan wa fitar da shi su ne suka fitar da shi kuma na sai Allah ce iz akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirai suka fitar da shi dan ya nuna maka waɗanda suka fitar da shi daga makka bai ce maka wane da wane da wane ba mm shi baka sila da wajhu bina'il khabar waɗanda suka fitar da shi abin da suka fitar da shi kafirai ne kafirai to me yana iya cewa da wane da wane da wane da wane kuma ya faɗi sunan su ko Allah bai san sunayen su ba ya sani amma ikhtisar ya takaita na biyu ya nuna maka illar da ta sa suka kore shi domin su ba musulmi bane kafirai ne idh akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirai suka fitar da shi yace ai aljabuhu ila alkhuruj lamma aradu qatlahu lokacin da sun kashe suka so kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw habsahu ko ko su daure shi an gane ko aw nafyahu ko kuma su kore shi na annafi shine korewa ma'ana su sa ya bar kasa aw yunfaw al-ard kamar da Allah ya ce aw yunfaw min al-ard a cikin suratul maida waje inda ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ard fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min min khilaf aw yunfaw min al-ard yunfaw ma'ana a kore su daga wannan gure abinda kafirai suka tattauna akan shi kenan yace bidarin nadwa a darun nadwa assembly kenan ashe ba yau ne aka saba shirya ba musulunci ma kirki ba a duniya majalisa ta makka da can da aka fara inda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai ba su kushe ba kowane zamani kowane annabi zaka ji mutanen shi manya qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi sai su yi taro saboda suna ganin kamar shi musulunci in ba Allah ya taimaki mai mulki ba da mai wato mai kuɗi an gane ko sai suna ganin kamar addinin musulunci kishe su ne shi yasa galibin masu fara yakar addini su ne mutane da suke da wani matsayi da mutane da suke da dukiya saboda ganin suke kamar za a zo ne a sa mutane su yi musu tawaye su kuma san in sun bi Allah ba Allah zai kara musu girma ne akan girma Allah ya faɗi wannan ƙarara cewa sun shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin lokacin da mun kai karatu a cikin suratul anfal mun yi bayani kan wannan aya thaniya thnaini yace halu kenan wanga thaniya thnaini ana fassara shi ne da hali a cikin ilimin nahwu halu wato ai ahadu thnaini kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ɗayan biyu din mutum biyu ne to shine ɗaya والآخر أبو بكر ɗaya daga cikinsu shine Abu Bakar al-ma'ana abinda ake nufi da sarahu Allah Allah ya taimake shi fi misli tilkal hala a cikin wannan hali fala yakhdhuluhu fi ghayriha Allah ba zai yarbe shi ba Allah ba zai bar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba yayi kuma ya wani wannan lokaci an gane ko id yace to badalun min id qablahu id da anka kawo da anka ce id akhrajahu alladhina kafaru sai ce min id huma fil ghari yace badalun min id qablahu to da id waccan da id wa gado dai kenan wani lokaci ne kafirai suka fitar da shi id huma fil ghar lokacin da suke mi suke a cikin a cikin kogo kogo shine al ghar al ghar shine kogo yace naqbun fi jabal thawr naqab sai a ce naqab ya ce naqab kamar abinda an ka dan huda domin shi kogo kamar wata huda ce wanda ba ta da girma sai mutum ya shige manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi jabal thawr a cikin wani jabal da ake cewa jabal thawr ka san wani sai cikin kogon hira a kogon hira daban kogon thawr daban shi kogon hira kafin ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi da ka koma cikin babu badal wahayi a cikin sahih bukhari zaka gani shi shi ko garu thawr lokacin da zai yi hijira ne ina fata ana fahimta ka kaga akwai bambanci tsakanin su shi jabal thawr in ka diba ma wajen hanyar ta'if yake hanya ta gabasin makka saboda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama to zai kama hanya to ya san da mushrikai za su bi ta bayan shi sai ya dauki hanya wanda ba ita ake sa tsammani ba don suna da labarin yana da magoya baya a Madina yanzu da suka je sai suka dauki hanya da ba ta Madina ba sai suka je can suka labi yanzu da safiya ta waye ba su gan shi ba suka ta dubi suka ta dubi sai suka kama hanyar Madina suka yi tafiya suka yi tafiya ba su gan shi ba suka dauko wanda hanya suka rasa inda yayi to kaga yana daga cikin wayo da dabara ina fata an fahimce ni kasancewa baka zuwa ka ce mamaki ka gani ka kashe ni don ba kai annabi imani ba kuma kaga da aboye tafi zuwa Madina ina fata an fahimce ni to idhu ma fil ghar yace thuqbun fi jabal thaw id yace to badalun thani kenan badali na na biyu a wani lokaci ne kuma idh yaqulu li sahibihi lokacin da yake ce ma sahibcin shi shine abubakar ya ce abubakar ne wa qad qala lahu abubakar kenan ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a aqdamal mushrikina lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga dugadugan mushrikai yana cewa law nazara ahaduhum tahta qadamayya la absarna da dai dai daga cikin su zai diba kasan mu da zai gani ga su sun zo daidai kogo amma sun kasa sanin inda yi to wannan lokaci sai ya ce la tahzan an gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahzan kakkai bakin ciki ko kuma malamai suka ce la tahzan kakka ji tsoro domin asalin alhuzn shine bakin ciki alkhawfu shine tsoro to shi alhuzn abin da ya wuce shi ake bakin ciki alkhawfu abin da abin da zai zo gaba to amma a larabci wani lokaci sai su kawo wani wurin daya yanzu kaga nan la tahzan ai ma'ana la takhaf kakka ji tsoro ba kakkai bakin ciki ba wanda su malamai sun ka fassara ina fata kun ci shi yasa yan aljanna in an zo dokar ransu haka Allah yake musu bushara innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu la takhafu kakku ji tsoro saboda gaban ku aljanna ce wa la tahzanu kakku ji bakin ciki zuri'arku da kun ka bari da harkokinku tunda kun yi muna aiki mu za mu kula da shi wa ammal gulam fa kana abawahu mu'minaini فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا in ka ji tsoron Allah ko yanzu da kake dare wallahi ba kai ki kula da ƴaƴanka ba da matanka wallahi Allah nake tsare da su ko shi ke ɗaukar nauyin su wallahi in Allah ya so al'amuran su tarwace tarwace da su shi yasa kawai ka bi Allah sauran ba naka ba la tahzan kinan Allah ta khafu wala tahzan dama dan adam abinda zai zo gaba yana jin tsoron shi ko ba karan bane abinda ya bari ba yana jin tsoro to duka an kore musu shi yasa la ta khafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun la tahzan inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu bi nasrihi da nasararsa kaga ya fassara abin da yake nufi Allah yana tare da su an gane ko fa anzala Allah sakinatahu sai Allah ya sabkar da sakinatahu natsuwarsa tuma'aninatahu inji mai jalali kenan alaihi akan sa qila ala nabi sallallahu alaihi wasallam wanda su malamai suka ce fa anzalallahu sakinatahu alaihi ana nufin ga manzan Allah zamiri yana komawa zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qila ala abi bakr wanda suka ce a'a zamiri yana komawa ne zuwa ga sayyidina abubakar ina fata ku fice ni kaga asbabu ikhtilafil mufassirin dalilan da ke sa malaman tafsiri sai su yi sabani domin wani lokacin sai a rasa wanne ne za a ɗauka fa an zala Allah sakinatahu alaihi shin shina komawa ne zuwa ga shi wannan da aka ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah ko ku a'a fa an zala Allah sakinatahu alaihi domiri yana komawa ne zuwa ga sahibihi abokin da na shi sai ka ji an samu sabanin fassara wani sai ya zama da ce a ni ba haka mallami na ga mai ma to yan mallamin ka duk shi na kewaye kowa ya fi kowa sanin duk abin da an ka faɗa a asbabu ikhtilafil mufassirin ka tai kai bincike ga me yasa malaman tafsiri suke sabani asbabu ikhtilafil muhaddithin me yasa malaman hadisi suke yin sabani sabani ne na ilimi asbabu ikhtilafil fuqaha me yasa malaman fiqh suke sabani ka san dalilan amma kai karamin dalibi baka karanta irin waɗannan ba kawai sai ka zo bincike har doctor ana rubuta kan irin waɗannan masail ke asbabu ikhtilafil mufassirin doctorate ce da aka rubuta a kasar Saudiya a jami'atul Imam Abdullah al-Furaisan asbab ikhtilaf almuhaddithin littafi ne mujalladi biyu wani malami da ake kira khaldun al-ahdab da sauransu malamai cikin mustalah al-hadith suna rubutawa akwai asbab ikhtilaf al-fuqaha bincike nan ba aka fi bincike mai yawa kadiba littafin raf'ul malam an a'immat al-a'lam na shaykhul islam ibn taymiya na fata an fahimci da kuma fiqhul khilaf duk malamai suna faɗi nan kaga damirin nan kai ka danka ce dole ga wanda za a mai da shi zuwa gare shi in ka ce fa'anzala Allah sakinatahu alaihi ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce fa'anzala Allah sakinatahu alaihi ka ce abubakar to shi wani yake nufi amma sai a ta cewa to yanzu ana son a rinjayes wasu suka ce fa anzalallahu sakinatahu alaihi su sun rinjayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi suka ce dalili saboda natsuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita za ta sa natsuwar Abubakar ta so ba sani kuma fahimta ba waɗansu suka ce a'a mu mun fi ɗaukar fa anzalallahu sakinatahu alaihi domiri yana komawa ne zuwa gawa yana komawa zuwa ga sayyidina Abubakar dan shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin natsuwa take don cina yace la tahzan inna Allah ma'ana haka ne ake tattauna akan mas'ala ta ilmi ba rigima bace ina fatan mun fahimta da haka ɗaliban ilimi wani lokaci in ka ji malamai sun yi saɓani bincika me dalilin da aka yi saɓanin wane ya ce kaza ga dalilansa wane ya ce kaza ga dalilansa ni na zaɓi wane saboda kaza kaza kaza kaza kaza shikenan amma in ba haka ba sai zama to kawai cici kuci ake yi to ya ce to wa ayyadahu sai Allah ya taimake shi ai annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi bi junudin lam tarauha da junud rundunoni lam tarauha wadanda ba su ba a gansu ba malamai suka ce to nan bi junudin lam tarauha za mu ga cewa mala'iku a wurare guda hudu ne Allah ba da labarin sun sabka ina fata mun fahimci amma waɗansu malamai suka rinjayar da cewa wuri guda ne kawai mala'iku sun kai yaki wuri uku ba su yi yaki ba ina fata an fahimci nan bi junudin lam tarawha nan manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da ya hijira wuri na farko mana a cikin suratul tauba inda Allah subhanahu wataala ke cewa laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha kaji biyu kenan na uku kuma kuma cikin suratul ahzab يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنا كاكتي إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كاشنا غدا أكو كما كان بني أما سيما لبسكتي دوكا ودن غدا غدا أكو suna garin mala'iku ba su yaki ba inda mala'iku suka yaki a badar kawai nan Allah ya saukar da mala'iku ne don su sa masa natsuwa domin ba a faɗi sun kashe kafiri ko guda a yakin uhudu a yakin ahzab kuma Allah bai faɗi mala'iku sun kashe ba lalle ya turo mala'iku don su sa mu'minin da natsuwa domin in sun kaga adadin su yayi suna samun natsuwa kuma su samu wanda ya yaki a yakin ahzab shine iska dan ya ce fa arsalna alaihim rihan iska ce ta je ta tarwatsa su ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمن القتال وكان الله قويا عزيزا كما كان بني to sai ko shi wanga wurin na uku nan yakin zancen yakin Hunain shi ma yakin Hunain suna ganin mala'iku musu kashi ba zuwa su kai suka samu mu'minai da tsuwa shi yasa daga bayan musulmi suka dawo suka yi yaki amma sun zo ne don samu su nutsuwa amma a badar sun yi yaki malamai suka ce hikimar kuma saboda a badar shine yaki na farko da za a yi gaba da gaba tsakanin musulmi da kafirai sannan kuma shi ne yaƙi wanda musulmi suna cikin rauni kuma za su kara ne da kafitar ta kafirci makka kenan a wannan lokaci to a wannan lokacin sai Allah ya taimake su da mala'iku suka yi yaƙi don a nuna musu al'asbabun zahira ina fata ana fahimta ta Allah subhanahu wata'ala ce idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqa al-a'la wadribu minhum kull banana to kaji da Allah ce waju a gabi junudin lamtarwa mala'ikatun filghari mala'iku ne kenan a cikin kogo a gane ko wa mawatsi na ƙitarihi da kuma wuraren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki to nan ya ci gaba ne da cewa har wuraren da ya yaki Allah ya taimake shi da mala'iku ina fata an fahimci ba yana nufin ba nan wannan wuri an yi yaki waja'ala kalimatal ladina kafaru sufla sai Allah ya sanya kalima ta kafirai an gane ko kalimatal ladina kafaru ai da'wata shirki kenan da'awa ta shirka domin su suna yin shirka ne in an ce kalimar su domin abinda suke yi na shirka kalimomin da suke faɗa na shirka labbai kala sharika lak illa sharikan tamlikuhu wa ma malak ko ba haka da bane suna cewa Allah yana da sharik to kaga wannan kalima ce ita ce kalimatul ladina kafaru na fata an fahimci kalima ta kafirci as-sufla sai Allah ya maida ta as-sufla sai wani ce al-maghluba nan ayi ce wanda an karin jaya inji shi mai jalalaini mun fahimci wannan wanda aka yi wanda aka rinjaya al-maghluba domin wanda an karija ya galibi ina shi ke ƙasa haka ne ko ba haka ba wanda duk an karija ya sai a ce yayi ƙasa to amma as-sufla ba yana nufin wanda a ƙasa ba wanda an mafi ƙasa as-safilu ƙasa al'asfalu mafi zama ƙasa namiji mu'allafin shi mace asufla mafi ƙasƙanci domin Allah ba zai sifanta kalimar shirka ba da tana ƙasa in ita ce mafi ƙasan ƙasan ƙasan ƙasa mafi ƙasƙanci walillahi al'asma'ul husna sai a ce Allah yana da sunaye masu kyau a'a kuskure ne mafi kyau mu'allaf ne na al'ahsan da yawa ko daga cikin ɗalibai sun zo irin wannan fasara haka da suka bukata ba harkar rigima ba ce kullum yin za ka magana ka ba da hujja shi ne abinda muke kira zuwa ga ɗalibai rigima ba tamu ba ce mu tsaya mu ba da dalili a sufla mu'annas ne na al'asfal shi ne mafi kaskanci kenan mafi rinjaye tabbas allah ya maida ta ita ce mafi rinjaye wa kalimatullahi kalima ta allah ai kalimatu shahada ita ce kalima ta shahada hiyal uliya ita ce mafi ɗaukaka kaga nan bai ce ba hiya al'aliyatu ba sai ce al'uliya mu'allaf ne na al'a'la ita ce mafi ɗaukaka mafi ɗaukaka don a nuna maka bambancin da mafi ƙasa da mafi ɗaukaka kaga ya yi nisa ya ba maɗaukakiya ba mafi ɗaukaka kenan an nuna tsolon wanda a tsakankanin su shine nisa wanda bagiri ne wanda ba a aida safashi in ba Allah mun fahimci wannan al-muqabal yace to az-zahira ita ce wanda take az-zahira na yace az-zahira ba da nufin abinda az-zahiri ba ka san wanda da yaji az-zahira sai ce mi a'a nan zahira ana nufin ita ce ta yirin jayi domin ana nufin zahara abu ya bayyana zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ko ba karba ne zahara wani lokaci kuma ya rinjaya هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره أي ليعليه ويغلبه to al-zahira ita ce ta yi rinjayi al-galiba kuma ita ce ta wato samu rinjayi kenan kaga ya ma fasara wallahu Allah subhanahu wata'ala azizun Allah mabuwayi ne azizun Allah mabuwayi ne fi mulki a cikin mulkinsa ko ba ka da bane ba wanda ya isa rinjayi Allah kuma duk wanda Allah ya ba karfi shine ke samun karfi walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin ولقد نصركم الله ببدر wa antum afiya Allah shine aziz kuma in kana neman girma ka neme shi wajen Allah shi yasa duk in ka koyi mummunan niyya cikin wani abu kana neman girma sai Allah kaskantar da kai man kana yuridu al-izza fa innal izzata lillahi jami'a munafikai da suka je neman kiba da daraja wajen wadansu da ba Allah ba Allah ce ayabtahuna indahum al-izza fa innal izzata lillahi jami'a aziz Allah mabuwayina hakim ya ce fi mulki a cikin mulkinsa hakimun Allah gwanina fi sun'ihi a cikin abin da ya aikata to nan saboda lokacin mu ya fara hararo mu kuma ayar akwai sauran bayanai akwai mas'ala da ya kamata mu tattauna akan ta guda ta na da alaka da sunayen Allah guda kuma ina ganin in lokaci zai ba mu dama tana da alaka ne da wato ilm al-qira'at an gane ko shine sunayen Allah me yasa duk in kaga sunan Allah ya zo a cikin wata kissa ko a wata aya to malamai suka ce kadiba ko dai ya zamanto yana da alaka na farko dai sai ya zamanto yana da alaka da farkon aya da mi da ƙarshen aya kuma yana da alaka in kissa ce yana da alaka da kissar da ake magana a kanta kuma ido hankali ko da kyau ka'ida ce mai muhimmanci abu na farko kenan kenan yanzu wanga wallahu azizul hakim ya kamata mu neman masa menene munasabar shi da farkon wannan aya sannan idan wannan aya tana da alaƙa da su ayoyi to menene alaƙar wannan sunayen da waɗannan ayoyin da suke da alaƙa da wannan aya mun fahimci wannan wannan abu na farko kenan abu na biyu yana yiwa wannan ayoyin wannan sunayen kuma suna da alaƙa da abin da zai biyo baya ma'ana sai ya zamanto as-siyaqu as-sabiq ayoyin da sun ka gabata was-siyaqul lahiq da ayoyin da za su zo duka sunayen Allah suna da alaƙa da su wani lokaci amma dai bai yiwa a ce sunan Allah bai da alaka da ayar da ya zo a cikin ta wannan ba zai taɓa yiwa ba to sannan abu na biyu mu rike da kyau ina son mu fahimci waɗannan ka'idodi don za su taimaka ma wajen tafsiri me yasa ai sunayen Allah suna da yawa ko to me yasa ya zaɓi da azizun da hakimun anan me yasa bai zaɓi da azizun da gafurun ba anan ko azizun da shakurun nan me yasa sai an ka zaɓi azizun da hakimun me yasa kaga ni duka wadansu abubuwa da a ilimi wani lokacin ba ma tsaya wani tattauna akan su sunayen Allah suna da alaka da fikihu suna da alaka da aqida yadda in an ka zo da sunan Allah an ka faɗi hukunci na fikihu a yana nuna cewa wanda ya shar'anta wannan hukuncin mai hikima ne kuma ya kamata a ji tsoron shi don an taka doka ta hukunci hukuncin da ce ka a yi zai kama mutum kakka so ka su sunayen Allah suna da alaka da fiqh kawai to anan mu maido hankalin mu azizun Allah mabuwayina dan haka ku sani ku waɗanda kun kai tasakuli ko kun yi tasakuli ba ku fita ba Allah mabuwayina zai iya taimakon annabinsa mun ji wannan domin ya taimake shi lokacin da ku ba ku sani ba kuma ba wanda zai iya bashi taimako a wannan lokaci in ba shi ba hakimun Allah gwanina Allah ya san wanda ya cancanta ya bashi nasara tunda kun kaga ya bashi nasara ya san ya cancanci ta shi yasa azizun yana nufin mabuwayi yana nufin karfin Allah hakimu kuma yana nufin Allah na da hikima domin cikin mutane akwai aziz ina ya ce aziz ba ana nufin irin sunan Allah ba a'a mutumin da yake da karfi don da al'aziz kalma ce tana iya zakuwa tana nufin mai mutunci mai daraja qalu ya ayyuha al'aziz inna lahu aban shaykhan kabira fa khudh ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin kawai da zabulu ne ce mana zuq innaka antal azizul karim ay hattara to nan aziz yana nufin buwaya dan adam wani lokaci Allah na bashi karfi irin nashi an gane ko amma sai da mutum bai da hikima yanzu kun ga turawa suna da ilimi na technology suna da karfi ko ba shi da shi amma ilimin su bai amfani su sai zo ilimi ne na zalunci na mamayen mutane na kashe su haka kasashen afirka galibin masu mulki da masu kuɗi da masu faɗa aji mi suke da shi suna da izza suna ganin suna iya zaluntar mutum kuma su kare kansu da sojoji ko da 'yan sanda ko a kotu ko da mutane da suka sani manya babu hikima to shi allah tare da cewa inna allaha ala kulli shay'in qadir kuma duk abin da ya ba wanda ya isa ya hana shi abin da yake so amma hakimun ne bayyan abu sai inda ya dace yi shi akwai wanda adda hikima amma bai da ƙarfi ko ba haka da bane shi yasa zaka ga wani akwai wayo amma kuma ni amma babu ƙarfi shi yasa in kaga Allah ya ba mutum ƙarfi galibi sai ka iske shi ya zan wawa masu ƙarhin nan masu cin altar kattan nan kattan kaddara masu canye tiyan waki ana ɗauka ƙarfi sai ga mutum na ta haka in ya shigo cikin zauri ya haɗu da uba ne ma ko uwa ta sai sa ya fall ya ci ƙarfi sai shi ba wani kik wai ƙarfi gare shi in yi zo iske katanga kawai ana nan ana nan cikin gida kawai sai kaji an ba katanga pam wai alteris na wai ya ci ƙarfi ke wanda haka hada katanga kaga akwai mi akwai ƙarfi amma babu mi amma babu hikima shi ko za ka iske mutumin da Allah ba ɗan ƙaramin jiki ko ba haka ba babu ƙarfi amma wallahi in za ka waɗa da shi akwai wayo ya san yadda zai shi cuta maka shi yasa kuke ganin mafi yawancin mutanen da adda karfin jiki ba sa yawo da makami amma mai karamin jiki wallahi da wuya shi yawo bai da wuka musamman inda sana fata ta yi ka gani ina so in ba da misali amma ban ba da misali kawai ne ce da shi shiriki an gane ko to shi yasa kuke ganin masu ƴaƴan masu mulki da ƴaƴan masu kuɗi da ƴaƴan manya-manyan ma'aikata da ƴaƴan manya-manyan masana ilimi kamar na duniya ko ilimi na addini ƴaƴan su galibi wani lokaci ba sa kai labari kun san ko me yasa saboda suna kallon ƙarfin iyayensu dan shugaban ƙasa ko dan wani minista gani shi kai kawai gidansu akwai komai dan haka shi bai da bukatar su ya je neman wani abu kun fahimta dan mai kuɗi gani shi kai gidansu akwai dukiya shi bai bukatar wani abin nan komai gani yake yana zuwa da sauki dan babban malami sai shi na ganin karatu ai ba wani abu bane da matan malam ganin take ita tare da karatu suka kwana shi yasa ita ba sai ta yi karatu haka dan DG ko dan wani babban ma'aikaci shi ganin shi ba sai ya je wani abu ba saboda yana ganin akwai izza tare da shi amma babu hikima shi ko dan talaka in an bashi dala a goma sai ya kashe dala biyar ko dala shidda sai ya aje saura shi yau ga an bashi jika ɗari in ya je kashe so ya kai sai mu kowa abinci sai ya ci bashin jika ɗari ya zo ya ce baba na ci maka bashin jika ɗari kuna fahimta ta to shi yasa kullum idan mutum bai bi daga ƙasa ba kun sun kun ci dazu aina muku bayani cewa wanda bai tashi mataki mataki ba wawa yake zama idan mutum ya samu ilimi a arha gidansu baban shi ta bashi karatu matsala ake samu ko ya samu karatu ba zai iya tsaya shi hidima ga karatu ba sai an tura shi ya je wani wuri ya ga yadda mutane suke wahala sai ya gane ashe ilimi abu ne mai kima mai kuɗi ga ka kore ɗanka kawo shi sashi cikin harkoki kaɗan kaɗan har shiga ne da suke tafiya kakka kai shi babban wuri amma sashi a rinka jujjuyawa tare da shi haka mai mulki kaka ɗauki babban matsayi ka ba ɗanka sashi dai yayi karatu sai ya bi hanya shi ma ya kai shi yasa galibi yin akwai izza wauta take zuwa amma shi ko wanda bai da kaga wanda bai da karatu dan talaka sai ga ya fi tsaya yayi karatu yayi muraja'a yayi harda yayi wane ne yayi wane ne sai ya zama wani abu haka dan talaka sai ya kasuwanci ya samu yana ajewa dala biyu dala uku ya asusu sai ka iske ya zama wani abu haka dan talaka sai ya yi kokari ya rinka aiki ya iya a cikin ma'aikata har wata rana don shine shugaba Allah ya kyauta to wallahu Allah azizun na izza shi ba ta da iyaka yana da karfin da zai yi abin da yake so amma tare da ka hakimun ne Allah baya zalunci yana dora abu a inda ya dace ya da'u shay'a fi mawdihi ban sani ko munasaba ta bayyana yan uwa musulmi wannan aya har yanzu akwai sauran bayanai cikin ta waɗanda suke da alaka da wato ilmul qira'at da kuma al-istinbatat dai insha Allah ta'ala za mu bar su gobe idan Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu da cikin masu rayuwa za mu zo mu karanta wannan ayar mu dan faɗi abin da mu da saura sai mu ci gaba da bayanai Allah ran makaranta wannan aya ta ƙarshe mu samu ladan wato harufan ta kenan infiru انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون abin da muka faɗa ya zama toliri Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته